الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar biyar ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 26 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am alaikun salam na'am na'am na'am na'am na'am wai tambayar dan uwa shine dangane da mace ce ce ke da ciki ya kasance ba ta iya yin azumi a sababin cikin da take dauke da shi ta sha wani adadi na azumi shin me yake kanta misali tana da ciki ya kai wata shida zuwa wata bakwai sai ramadan ya zo ta yi azumi daya ta yi biyu zuwa na uku sai ta gabata iyawa sai ta ajiye azumi to idan lokacin da ta haife cikinta me yake kanta a magana wadda take mafi inganci kar mu manta ya gabata a darasinmu na satin da ya wuce mace mai ciki da mace wadda take mai shayarwa idan ya zamantu ba sa iya azumi to wannan uzuri ne wanda Allah ya halitta musu akan harshen manzansa za su iya ajiye azumi wajen dangane abin da yake kansu aka samu maganganun magabata kusan magana biyar daga cikin maganganun nan biyar magana mafi inganci iya abin da yake kansu shine ciyarwa ba maganin ramuwa kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda hadisi ya wuce a lissafa riwaya daga wajensa mace mai ciki ko mai shayarwa idan ta ajiye azumi to iya abin da yake kanta shine ciyarwa kuma ba maganar ramuwa haka abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda wani bakurai shi yana aure da diyarsa yar abdullahi ibnu umar tana da ciki sai ya kasance ba ta iya azumi abdullahi dan umar ya ce da ita ajiye azumi ba iya iya abin da yake kanki shine ciyar da miskini kuma ba maganar ramuwa don haka wannan magana ita ce magana wadda take tabbatacciya mafi rinjaye mace mai ciki da mace mai shayarwa idan suka jarraba yin azumi suka kasa to iya abin da yake kansu shine ciyar da miskini kuma ba maganar ramuwa ko da watan ramadan din gaba daya za su shinye shi ba tare da sun yi azumi ba illa kasancewar a nan kamar yadda muka faɗa kuma ba faɗar mu bace ba faɗar magabatan kwarai ne ta jarraba ta gani shin ta iya azumin ko ba ta iya ba ba haka ba kawai don tana ɗauke da ciki sabon ciki na wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku zuwa hudu ta ce a tuni tun da ina da ciki ai ba zan yi azumi ba tun da Allah ya sauke ma mai ciki azumi ma'ana ya ba ta hamzari a nan sai in ta jarraba ta gwada ta ga cewa ba za ta iya yin azumi ba ko kuma in ta yi ma sai da wahala take kai shi to wannan a nan za ta iya ajiye azumi don haka daɗin fa'ida wata yar uwa ta faɗakar da mu a satin da ya wuce to kasancewar macen da ta aihu a cikin azumi shin waɗannan kwanuka daga aihuwarta za ta lissafa su ne a kwanukan shayarwa ko kuma a kwanuka waɗanda suke da jinin aihuwa mace ce ta aihu a cikin ramadan kaga jinin aihuwa ko yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana yin azumi don haka a nan sai ta gama jinin biki tukwa idan jinin biki siyar ga ya wuce sai ta jarraba yin azumi in ta ga ta wuni da azumi lafiya kalau kuma ɗanta bai rasa nonon da zai sha ba to anan sai ta ci gaba da azumi in kuma bayan ta gama jinin biki ta jarraba yin azumi sai ta ga ɗan bai ya samun nono to anan shine take da damar da za ta ajiye azumi amma waɗannan kwanuka duka za ta lissafa su a matsayin kwanuka ne na jinin biki saboda daman kwanuka ne ba na yin azumi ba kenan bata jarraba ba ta ga dan ya samu nono ko ba zai samu me yasa saboda ba kwanuka bane na yin azumi saboda tana cikin hali wanda yake na jinin biki yawwa kwanukan jini su za ta rama kaddara cewa an yi goma ga ramadan ta aihu jini bai yanke mata ba sai da aka samu sati guda kenan sha bakwai ga watan ramadan jini sai yanke mata washe gari sha takwas kenan sai ta jarraba yin azumi in ta jarraba yin azumi ta ga dan bai ya samu nono wadatacci to daga nan sai ta ajiye azumi an gane ko har karshen azumi a wannan lokaci kenan iya abin da za ta yi za ta rama waɗannan kwanuka waɗanda suke bakwai su ne kwanuka waɗanda suke na jinin al'ada waɗancan kwanuka goma kuma kafin ta aiko in har ya kasance dama ba ta iya yin azumi saboda cikin da take ɗauke da shi shi ma ba maganar ramuwa kenan sai ciyarwa waɗannan kwanuka kenan sha biyu ko kuma sha uku bayan kenan tsayawar jinin al'ada a iya abin da ya rage mata kenan a nan shi ma iya abin da za ta yi sai ta ciyar da miskini kowane wuni dai za a ba miskini mudu ɗaya shine a nan inda za a hudda kwano na abinci to wannan an kyautata domin kwano ɗaya na abinci ya kai ya ma wuce mudu ɗaya gwargwadon yadda dai zai kusar da miskini amma kuma kar ka fahimci cewa miskini sai wanda yake yawo da kwano yana kewayawa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana wannan ba shi bane miskini a hakika miskini maza Allah ya ce wanda yake da dan abin juyawa amma abin juyawar wannan ba zai wadace shi ba miskinai nawa suke cikin gida waɗanda sun kame kenan duk wani mai karamin karfi shine za a tura ma kwanan abinci a matsayin wannan azumi da aka sha a sanadiyar shayarwa ko kuma a sanadiyar ciki da take dauke da shi amma illa kasancewar dole ya zamanto mace ta jarraba ta gani za ta iya yin azumin ko ba za ta iya ba in ta yi azumin ta kai da wahala to anan tana da damar da za ta ajiye azumi na'am kwano ɗaya ne ya wadatar domin duk maimakon wuni ɗaya abin da za ta bada shine mudu ɗaya kenan mudu ɗaya shine muka kiyasta shi da kwano ɗaya na abinci wannan fa idan an bada a dahi an kyautata ne saboda kasancewar iya abin da yake kanka ka bada kwano ɗaya wannan mudu ɗaya shine iya abin da yake kanka to wannan kwa har an riga an sarrafa an tabbata kuma kasancewar kwano na abinci ya wuce gwargwadon mudu ɗaya yanzu ɗauki cewa mudu ɗaya wanda yake na hatsi idan aka surfa aka hudda distar aka nika aka yi abinci ya cika kwano guda bai wuce kwano ɗaya to kenan ana iya barin shi a kwano guda na'am akwai irin kasashen da mutum zai kai kamar yanzu cikin karshen rajab za ka ga musu ko kalanda ta ramadan tun daga fara har zuwa sallar da ya kamata wai daukan azumi dangane da lissafin kalanda bai ya halatta iya abinda ake daukan azumi shine ganin wata in an ga wata a dau azumi in an ga wata a aji amma maganar lissafin kalanda bata taso ba iya abin da yake ka'ida shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana in ma ya kasance an samu daidai da mutum ɗaya adali ya ga wata tare da cewa wasu malamai kamar malaman malikiya da sauransu sun tafi akan cewa sai mutum biyu waɗanda suke adalai amma a magana mafi inganci mutum ɗaya adali in ya ga wata to za a iya ɗaukan azumi ko kuma jama'a wadda take mai yawa wannan kenan in ya zamanto samaniya babu girgije babu girgije babu hazo idan ku aka wayi gari yau talatin ba ɗaya ga watan sha'aban ga girgije ko hazo wanda zai iya sha makance tsakaninmu da ganin wata to a nan kuma iya ka'idar ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana sai mu cike kwanukan sha'aban talatin sai mu ce gobe talatin kenan dole jibi za a tashi da azumi amma maganar lissafi na kalanda bai ya halatta a ɗau azumi da shi kuma bai ya halatta a ajiye azumi da shi lissafi na kalanda ƙasashe suna yin shi na watannin musulunci amma ba dan amfani da shi ba a wajen ɗaukan ibada suna yin shi ne saboda a saba ma makiyan Allah ya zamanto watannin da suke amfani da shi a wajen ɗaukan albashi da wasu al'amuransu na yau da gobe ya zamanto kar mu yi ta kalidanci da su mu ma musulmi ya zamanto akwai namu wannan zai zame mana misali kasar saudiya sun yi kalanda tasu ta watannin musulunci amma wajen daukan azumi ko ajiye azumi ko hawa arafa wallahi tallahi ba sa amfani da kalanda kuma duk wanda ya ce suna amfani da kalanda akan wannan kazafi ne ya musu kuma sai Allah ya tsira shi a gobe kiyama saboda mun gani ba so ɗaya ba so biyu ba yau kalanda tana biyu ga wata zaka samu ramadan yana ɗaya ga wata maganar kalanda bata taso ba suna amfani da shi ne a hukumance amma ba a bangaren ibada ba wannan ba so ɗaya ba so biyu ba ramadan yake zauwa muna can amma lissafin shi ya saba da lissafin wanda yake kalanda kuma kwamiti gare su na ganin wata birni da ƙauye idan aka ce yau talatin ba ɗaya birni da ƙauye ko ina an baza jama'a duk wanda ya ji labarin ganin wata sai ya turo ma wannan babban kwamiti na malamai wanda in an diddigi an tabbata lalle haka ne wata ya tsaya sannan hukuma za ta sanya waɗannan malamai su ne za su fito su yi sanarwa wanda haka ya kamata hukumar mu ta yi ya zamanto ta miƙa ma malamai wuƙa da nama dangane da al'amari wanda yake na ibada malamai a yi majalisa ta musamman ya zamanto birni da ƙauye ko ina akwai wakilai idan aka ce yau talatin ba ɗaya balantana a irin wannan lokaci na sadarwa a buga ko ina shin an samu tsaya ganin wata ko kuma wata bai tsaya ba an gane ko to ta irin waɗannan hanyoyi ne za a samu haɗin kan al'umma amma ba haka ba kawai wata in ya tsaya a garin ku shine ya tsaya idan bai tsaya ba a garin ku ko ina ya tsaya kawai ba a gan shi ba wannan ba ka'ida ba ce ba ka'ida ta musulunci in an ce an ga wata dole a dawa azumi in an ce an ga wata kuma dole a aji to amma a nan ya kasance maganar a ce kalanda wannan baya halatta a dawa azumi a ganin a lissafin kalanda ko kuma aji azumi duka wannan baya halatta a ka'ida ta shari'a wai waɗanda suke ba ƙasa guda ba wannan ai ya gabata a darasinmu na turmizi na cewa idan wani ya ga wata a wata ƙasa za a iya ɗaukan azumi sauran ƙasashe na musulmi wannan magana ce ta malaman malikiya suka ce a gari ɗaya idan aka samu musulmi ya ga wata to duk duniyar musulmi gaba ɗaya dole su dau azumi suka ce me yasa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi suka ce fa ba maganar ba magana ba ce ake da yan gari kaza banda yan gari kaza dukkan musulmin duniya ne manzon Allah yake ma wannan magana suka ce kuma in muka koma kar muka leko karantarwa musulunci abin da yake wa ma a kullun hada kan jama'a ta musulmi suka ce jama'a ta musulmi duk duniya su dau azumi a lokaci ɗaya kuma su ajiye azumi a lokaci ɗaya wannan shine abin da zai kawo haɗin kai mu zaman tsintsiya madaurin ki ɗaya illa kasancewar wannan magana ta su bayan da za a yi ta tabbata saboda akwai sabanin hudowar rana da fadawarta dole kuma za a yi amfani da shi saboda a nan mu in muna dare to wani yankin su kuma rana ne to yaya za a yi don haka su malaman shafi'iya sai suka ce to duk wani yanki wanda ba su da sabanin lokaci wajen hudowar rana da fadawar rana in an ga wata a gari ɗaya dole wannan yanki za su dau azumi misali idan ka ɗauki Niger, Nigeria, Togo, Ghana da sauransu duk galibi lokacin mu ne in ma an samu bambanci bambancin bai wuce awa ɗaya to duk irin waɗannan yanki in a gari ɗaya aka ce an ga wata malaman shafi'iya suka ce dole kowa zai dau azumi magana ta uku wanda malaman hanabila suke kanta suka ce kowace ƙasa wadda take karkashin jagorancin shugaba guda in sun ga wata ko a birni ko a ƙauye a wannan ƙasa dole za a dau azumi kamar yadda hadisin da muka wuce da shi hadisin abdullahi dan abbas na kurai an gane ko wanda abdullahi dan abbas lokacin da kurai ya ce masa shin yanzu ba za ka wadatu da ganin watan muawiya da ɗaukan azumin da yi sai ya ce a'a ya ce za mu yi azumi idan mun ga wata kuma za mu ajiye azumi idan mun gan shi haka manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu kaga a wancan lokaci sura wannan sun samu bambanci tsakanin madina da birnin sham wajen ganin wata da kwana daya to don haka a nan malamai suka ce duk wata ƙasa wadda take karkashin shugaba guda a birni ko a ƙauye in aka ce an ga wata to wannan ƙasa gaba ɗaya dole za su dau azumi darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato babi wanda yake na 21 a cikin kitabu siya kenan baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rangwame game da ajiye azumi ga mace mai ciki da mai shayarwa wanda dai duka bayani ya gabata a ƙarƙashin hadisin da wato abdullahi ibn sawada daga anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda wanda ke cewa wani mutum daga cikin 'ya'yan abdullahi ibn ka'ab ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dawakansa sun kai mana farmaki an gane ko me yake nihi da dawakansa ma'ana sujojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai musu hari yace fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kafin a kai wannan farmaki daman matsayin shi musulmi ne a cikin jama'arsa a lokacin nan ya ce fawajattuhu ya tagadda sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cin abincin rana domin lafazin ya tagadda ma'khuz ne min algada idan aka ce algada shine abincin rana kamar yadda ubangiji ta'ala ke mana hikaya fadar annabi Musa alaihi salam ga almajirinsa atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba idan aka ce al'asha shine abinci wanda yake na dare kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza quddima al'asha wa hanati as-sala fabda'u bihi idan abu idan lokacin sallah yayi aka gabato da al'asha al'asha shine abincin dare manzon Allah ya ce ku kauda abincin kafin ku yi sallah don kada tunanin ku ya koma kan abinci a takaice dai abin da muke so a nan al'asha shine abinci wanda yake na dare karin safi me yake ce masa alfudur an gane ko to shine yace na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cin abincin rana faqala udunu fakul manzon Allah yace kusan tokaci wa qultu inni sa'im nace ya rasulullahi azumi nake fa qala sai manzo Allah yace da ni udunu uhaddithuka an as-sawmi aw as-siyam yace matso in baka labari dangane da wato azumi ma'ana hukunci daga cikin hukunce hukuncen azumi a nan za mu gane taka tsantsan na marwaita kaga lafazin as-sawm da as-siyam dukkan su ba su da bambanci ta ɓangaren ma'ana a yare wanda yake na larabci amma don kada su jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lafaz wato don kada su jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lafazin daga ba daga bakinsa bai fito don haka shine sai yake cewa udunu uhaddithuka uhaddithuka an yi saumi a wisiya manzan Allah ya ce masa matsu na baka labari dangane da wato wata matsala ta azumi shine ya ce inna Allah ta'ala wa ba'a anil musafir sauma wa shadra sala lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sarayen ma matafiyi wato azumi amma kar ka fahimci cewa matafiyi an sarayen masa da azumi kwata-kwata cewa ba ramuwa ba komai a kan shi domin nasi na alkur'ani ya tabbatar mana ubangiji ta'ala ya ba matafiyi uzurin zai iya ajiye azumi amma idan ya ajiye azumi a sanadiyar bulaguran da yake ciki iya adadin kwanukan da ya sha to wannan dole sai ya rama azumi kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukar ai fa alaihi iddatu ayyamin ukar na kan shi kilga wasu kwanuka na daban domin ramuwar iya adadin azumin da ya sha sai ce wa shadrar salati da rabin sallah wace sallah ita ce sallah wadda take ruba'iya mai raka'a hudu to zai dawo da ita raka'a biyu shine kasarun sallah magariba ma wannan azhar da la'asar da isha domin magariba da asuba ba a kasarun su sai ce wa anil hamili aw al murdi sawma aw siyam mace wadda take mai ciki da mai shayarwa su ko ubangiji ta'ala ya sarayen musu da azumi menene sarayesuwa a nan an sarayen musu da ramuwar azumi amma illa iya abin da yake kansu shine ciyarwa iya gwargwadon kwanukan da suka sha kamar yadda abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda hadisai suka inganta daga wajensu iya abin da yake kan mai azumi wanda hadisin yana da hukuncin rafa ma'ana domin abdullahi dan abbas fassarar waccan fadar wannan fadar allah subhanahu wa ta'ala wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'am miskin to dan haka kasancewar hadisi ne wanda hukuncin sa hukuncin hadisi ne al-marfu idan aka ce almarfu faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aikinsa ko kuma tabbatarwarsa shine sai ce wa anil hamili dangane da mace mai ciki awil murdi ko kuma mai shayarwa as-sawma aw siyam ubangiji ta'ala ya sarayen musu wato da azumi kenan suna da damar da za su ajiye azumi kuma ba maganar ramuwa illa kawai iya abin da yake kansu shine ciyarwa shine sai ya ce wallahi laqad qala huma annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kilitayhima aw ihdahuma yace waɗannan kalmomi biyu da na faɗa muku yace tabbas yace wallahi babu kokonto tare da ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe su gaba ɗaya ko kuma ya faɗi ɗaya daga cikin su an gane ko me yace alhamil ko kuma almurdi sai yace fa ya lahafa nafsi yace kai can damuwar zuciyata Allah a kuna fahimtu min da amin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ban zamanto ba na ci wannan abinci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato wai shi iya damuwarsa a nan lokacin nan shi yana azumi ko manzan Allah ya masa bismillah cewa ya zo a ci abinci to shi iya damuwar da yake da bai ci wannan abinci ba kuma lokaci ya riga ya wuce za mu tashi kenan babi na 22 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصوم عن الميت Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na yin azumi a madadin mamaci. Ma'ana mutum ne Allah ya masa rasuwa a kan shi akwai bashin azumi, shin za a masa ko kuma ba za a masa. in har za a masa wani azumin ne za a yi masa قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن سلمة بن كهي ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فحق الله أحق قال وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الحمداني قال حدثنا أبو خالد الأحمر أن الأعمش بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح قال وسمعت محمدا يعني ابن إسماعيل يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش قال محمد يعني البخاري وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد قال أبو عيسى وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد واسم أبي خالد سليمان بن حبان wato sa'id ibn jubair da aba ibn abi raba da mujahid ibn jabr Allah ya ji kansu gaba daya sun rawaito daga malamin su abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take ce da shi inna ukti mata ta ce ya rasulallahi yar uwata Allah ya mata rasuwa a wata riwaya wani namiji ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me yace yace mahaifiyata Allah ya mata rasuwa wa alaiha sawmu shahrayn mutatabi'ai na kanta bashin azumin wata biyu a jere kamar yadda yake cikin wata riwaya ita wannan mata ta yi bulaguro ne ta hau teku sai ta ci alwashin cewa in har Allah ya sauke ta lafiya to yana da alkawali a kanta na yin azumin wata biyu a jere don gabatar da godiya zuwa gare shi saboda hawan teku hadari ne hallaka ce ido da ido don haka mafi yawa za ka same su sun yi addawal cewa in har Allah ya sauke su lafiya to yana da alkawali a kansu za su yi wani abu wanda yake mai sunan ibada wannan mata kafin ta yi wannan azumi sai Allah ya karɓi rayuwarta to shine yar uwarta sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take masa tambaya ta ce masa lalle yar uwata Allah ya mata rasuwa wa alaiha sawmu shahrayn mutatabi'ai na kanta azumin wata biyu a jere a wata riwaya na kanta azumin kwana goma sha biyar a wata riwaya na kanta azumin wata guda duka malamai suka ce ba mamaki dangane da ƙididduguwar wato wannan kissa za ta iya maimaituwa ba su ɗe ba su bi ba ƙala sai manzon Allah ya ce da ita a ra'aiti laukana ala uktiki dainun a kunji ta ƙabina manzon Allah ya ce ba ni labari inda a ce akwai wani bashi akan yar uwarki Allah ya mata rasuwa ba ta biya ba shin za ki iya ɗaukan dukiyarki ki biya mata wannan bashi qalat na'am tace kwarai da gaske manzo Allah ya ce to fa haqqullahi a haqqu ma'ana haƙƙin Allah shine yafi cancanta game da biya tunda wannan haƙƙi ne na Allah akan ta bashi ne Allah yake binta tunda ita ta dau alƙawari ta lazumta ma kanta abinda da ba wajibi bane to amma tunda ta lazumta ma kanta kuma iya abinda ta rataye adda walƙin Allah ya cika mata cewa in Allah ya sauke ta lafiya to na kanta ma'ana yin azumin wata biyu to don haka wannan haƙƙi ne na Allah kuma shi ya fi cancanta gama da biya don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiyasi ne ya mata ya sanya mata misali yadda za ta fahimta ya ce yanzu kaddara cewa yan uwarki ta mutu kuma akwai nauyin bashi a kanta shi zaki iya ɗaukan bashin ki zaki iya biya mata bashin ta ce kwarai da gaske manzon Allah ya ce to fa haqqullahi a haqqu haƙƙin Allah shine mafi cancanta game da biya to don haka kasancewar wannan hadisi shine dalili akan cewa za a iya rama ma mamaci azumi illa kasancewar abdullahi dan abbas da aisha allah ƙara mata yadda da sauran magabatan kwarai sun tafi akan cewa azumin da za a iya rama ma mamaci wato shine azumi wanda yake na addawal an gane ko kamar yadda dai karin bayani zai zo nan gaba a baban da zai biyo baya azumi wanda yake na addawal da bawaye tsakanin shi da ubangiji bai cika wannan addawal Allah ya karbi rayuwarsa to wannan shine dan uwan shi zai iya rama masa azumi kamar yanzu misali kai ne ka sanya wata bukata gaba sai ka ce Allah kana da alkawari a kaina in har wannan bukata ta wata biya to zan yi azumi uku saboda kai to duk lokacin da wannan bukata ta biya to wannan azumi uku ya zama tilas a kanka to wannan azumi shine akan iya rama ma mutum to don haka dangane da azumi wanda yake na ramadan shine wasu malamai suka ce shi ma idan mutum ya mutu a kan shi akwai bashin azumi na ramadan za a iya rama masa to amma magana mafi inganci ba za a rama masa ba sai dai a ciyar kamar yadda shi abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda akan haka ya tafi duk da cewa hadisi ne mawquf bai inganta ba daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama fatawa ce ta abdullahi dan umar shi a matsayin a wajensa wani bai ya iya ma wani azumi kamar yadda wani ba zai iya ma wani sallah ba kenan mutumin da ya mutu akwai bashin azumi na ramadan a kan shi bibiya ba to a nan kasancewar makusancin shi sai dai ya ciyar kenan sai dai a ciyar da miskini gwargwadon iya adadin azumin da ake bin shi shine dai anan a takaice malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Buraida ibn al-Husayb da Abdullahi dan Umar da Aisha Allah ya kara mata yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba hadisin Aisha shine wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyu kamar yadda hadisin yake cikin sahihai duk mutumin da ya mutu akwai bashin azumi a kansa to makusancinsa sai ya rama masa wannan azumi don haka malamai suka ce wannan hadisi na aisha hadisi ne wanda yake mutlak duk wanda ya mutu a kan shi akwai bashin azumi to makusancinsa sai ya rama masa wannan azumi menene makusancinsa a nan in ma ya kasance ɗan shi ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wanshi ko kanan shi wanda dai dangin shi wanda yake na kusa to zai rama masa wannan azumi to don haka wannan hadisi na abdullahi dan abbas kenan hadisi ne wanda yake muƙayyad ya nuna kenan azumi wanda yake na addawar shine akan iya rama ma mutum domin riwaya wadda take cikin sahihain take cikin bukhari da muslim shine take cewa lalle yar uwata Allah ya mata rasuwa wa alaiha sawmu nazr akanta akwai bashin azumi wanda yake na addawar don haka wannan hadisi suka ɗauke shi kenan shine ya ƙayyade wancan hadisi na aisha kenan hadisin aisha hadisi ne mutlaq to amma wannan sai ya nuna azumin da akan iya rama ma wani kenan azumi na addawal don haka wannan mas'ala shek nasir allah ya ji kansa a cikin littafinsa ahkamul jana'iz ya haƙiƙance wannan mas'ala ya hakaito maganganun magabata a ƙarshe abin da ya fita da shi azumin da wani yakan iya rama ma wani shine azumi na addawal amma ba azumi ba wanda yake na farilla misali azumi wanda yake na ramadan ko azumi wanda yake na kafara shine sai malam ya zo da hanya ta biyu hadisi na biyu shine hadisin abu kurai daga khalid al'aham abu khalid al'amar daga ama shi ma kwatancin wannan hadisi kuma danganan kamar wancan dangane ne da ya gabata malam ke cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin bukhari da muslim malam yake cewa wa sami'tu muhammadan yahudu na shi malami na muhammad ibn isma'il al-bukhari na fadar cewa jawwada abu khalid al-ahmar hadha al-hadith an al-amash wato abu khalid al-ahmar ya kyautata riwayar wannan hadisi daga malaminsa shine a amash ma'ana babu wani tantama dangane da ingancin wannan hadisi ya kyautata riwayarsa kamar yadda ake bukata shine al-imam bukhari yake cewa wani marwaici ma ba ma abu khalid ba ya rawaito wannan hadisi daga amash wato kwatancin riwayar abu khalid an gane ko menene ake gane marwaici ya kyautata riwayar hadisi a kewaya a kewaya duk riwayar da za a samu sai ta yi muwafaka da riwayar shi babu wani sabani shine anan sai yake malam yake cewa abu muawiya ya rawaito wannan hadisi da ma ba ɗaya ba daga cikin marwaita daga amash daga muslim albaqin shi kuma daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar a riwayarsu ba su ambaci ba wannan marwayaci salama ibn kuhai an gane ko kamar yadda a wacce riwaya ta abu khalid al'amar ya ambaci wato salama ibn kuhai wala an aba'in wala an mujahid maimakon wacce riwaya ne yake cewa an sa'id ibn jubairin wa aba'in wa mujahid shine sai ya ce anan ba su ambaci ba salama ibn kuhail ko ada ko mujahid sai ya ce wasu mu abi khalid sulaiman ibn hibban kenan shi abu khalid ya shahara da kinayarsa amma sunansa na hakika shine sulaiman ibn hibban a takaice dai hadisi hadisi ne ingantacce iya abin da yake karantar da mu idan mutum ya mutu akwai bashin azumi na addawal akan shi to wannan dangin shi ma'ana makusancin shi zai rama masa amma azumi wanda yake na ramadan ko azumi wanda yake na kafara misali kafara ta rantsuwa ko kafara ta kisa ko kafara ta zihari to wannan ba maganar wani ya rama masa domin wannan shine hadisin da ya kayyade cewa azumin da aka iya rama ma wani azumi ne daya daya shine azumin addawar babu ma ja'a fil kafara wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na kafara azumi قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا أبصر بن القاسم أنا أشعث عن محمد النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام شهر فليدئم عنه مكان كل يوم مسكينا قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله واختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق أنهما قال إذا كان على الميت نذر, نذر صيام يصوم عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه وقال مالك والسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد قال وأشعث وابن سوار ومحمد هو إندي ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى wato abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man mata wa alaihi siyamu shahar duk mutumin da allah ya masa rasuwa na kan shi bashin azumin wata guda falyudi'im anhu makana kulli yaumin miskina ma'ana makusancinsa sai ya ciyar a madadinsa a kowane yini zai ciyar da miskini guda kenan idan azumi talatin ne kenan zai ciyar da miskini talatin kenan kowane miskini za a bashi mudu guda an gane ko cari wa alaiki siyamu shahar wato na kan shi wato azumin wata guda kenan in ma ya kasance wata cikakke ko kuma abin da yake kasa da wata amma kasancewar a nan yaya ake nihi da bashin azumi kasancewar mutumin da rashin lafiya ta kwantar da shi rashin lafiyar da ake tsammanin zai warke to kasancewar duk rashin lafiyar da ake tsammanin mutum zai warke to wannan iya abin da yake kan shi shine sai ya jinkirta ciyarwa lokacin da Allah ya bashi lafiya ya rama iya abin da yake kan shi na azumi idan ko bai samu lafiya ba Allah ya karbi rayuwarsa kenan kasancewar waɗannan kwanuka na azumi sun zo sun wuce a kan shi a halin ba shi da lafiya kenan me yake kan shi shine ramuwar azumi to ramuwar azumin nan shine a nan abdullahi dan umar yake cewa duk mutumin da ya mutu a kan shi akwai azumin wata ko abin da yake kasa da wata ya ce falyud im an ho makana kulli yawmin miskina makusancinsa kenan waliyinsa me ake cewa waliyi da kowa ko kane ko mahaifi wanda dai makusancinsa sai ya ciyar da miskini a madadin kowane yini shi ne mana yake cewa hadisin abdullahi dan umar ba mu san shi ba cewa faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa ta wannan fuska ba mu san shi ba kenan a matsayin hadisi marfu wanda bayani ya gabata in aka ce almarfu faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aikinsa shine sai ya ce illa min hazar wajhi sai ta wannan fuska kawai wasahihu ingantacciyar magana malam ya ce an ibn umara mawqufun qawlu ya ce hadisi ne wanda yake ya taka burki akan ibn umar fada ce tashi ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ibn umar shine ya tafi akan cewa wani baya iya ma wani azumi kenan duk mutumin da ya mutu in akwai bashin azumi a kan shi kenan makusancin shi iya abin da yake kan shi shine kawai ya ciyar da miskini shine matsayin ramuwar azumi to don haka shine malam yake cewa malamai dangane da wannan babi sun saba shin wani yana iya rama ma wani azumi ko ba zai iya rama masa ba shine yace fa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce yusamu anil mayyit za a iya yin azumi a madadin mamaci kenan iya abin da yake kan shi na ramuwa za a iya rama masa sai yace wa bihi yaqulu ahmad wa ishaq wato imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim akan wannan fada suke suka ce idza kana alal mayyiti nadhu siyamin idan akwai azumi na addawan wato akan mamaci ya sumu anhu kenan waliyinsa makusancin shi sai ya rama masa wannan azumi menene dalili akan wannan magana ta su wancan hadisi da ya gabata hadisin abdullahi dan abbas wanda manzon Allah ya ce da ita ba ni labarin inda a ce akwai bashi akan yar uwarki zaki iya biya mata bashin ta ce kwarai manzon Allah ya ce to hakkin Allah shi ya fi cancanta game da biya dan haka suka ce kenan in azumi ne na addawan Allah ya ma mutum rasuwa akwai bashin akan shi bai biya ba to wannan makusancinsa zai iya masa wa idza kana alaihi qada'u ramadan idan ku akwai ramuwar azumi na ramadan a kansa suka ce at'ama anhu makusancin nashi sai ya ciyar da miskini kenan menene dalilin su wannan hadisi na Abdullahi dan Umar duk da cewa hadisin bai inganta ba al-Imam Malik da Sufyan asauri da shi da al'imamu shafi'i suka ce la ya sumu ahadun an ahad wani bai ya iya ma wani azumi ma'ana wani bai isa bai yi azumi a madadin wani kenan iya mene ne yake kan shi kenan shine sai dai ya ciyar da miskini kenan su a maganar ko azumi na addawal ba maganar wani ya ma wani gaba ɗaya wani ba zai iya ma wani azumi kenan sawa'an azumi na addawal ko azumi wanda yake na kafara ko azumi wanda yake na ramadan idan mutum ya mutu kenan akwai bashin azumin a kan shi makusancin shi sai dai ya ciyar da miskini ba maganar ramuwa illa kasancewar wannan magana ta farko ita ce magana wadda take mafi karfi domin azumi na addawal wani yakan iya ma wani kamar yadda hadisi ne sahihi an gane kenan kuma in ya kasance na ramadan ne a iya fatawarsu kenan waccan fatawa ta abdullahi dan umar sai dai a ciyar da miskini iya gwargwadon adadin azumin da ake bin shi shi mamacin malam yake cewa ash'af wanda ke cikin wannan riwaya shine ash'af ibn sawar muhammad wanda yake cikin sanadin shine kenan malam yace a wajena shine muhammad ibn abdurrahman ibn abi laila a takaice hadisin dai hadisi ne ba'ifi an gane ko domin wannan marwaci muhammad ibn abdurrahman ibn abi laila matsayinsa dai marwaci ne wanda yake ba'ifi bai inganta ba babu ma ja'a fi sa'imi yazra'u al-qayl wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da mai azumi da amai ya rinjaye shi an gane ko ma'ana amai ya zo masa ba tare da shiri ba ba shi ya nemi aman ba kai tsaye aman ya zo masa to me yake kan shi قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الهجامة والكيء والاحتلام قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد عن أبي سعيد وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضاعف في الحديث قال سمعت أبا داود أبا داود الشري يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله عن علي بن عبد الله بن المديني أنه قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف قال محمد يعني البخاري ولا أروي عنه شيئا wato abdurrahman ibn zaid ibn aslam ya rawaito daga mahaifinsa daga ada ibn yasar daga abu sa'id al-kudri allah ya kara masa yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salasun la yufdirna sa'im abubuwa uku ba sa karya ma mai azumi azuminsa abu na farko sai ya ce alhijama wato kahu an gane ko wanda a hausa ake ce masa in ma a ce kaho ko a ce bugun jini walƙai'u sannan kuma da amai sai ya ce walihi kilamu sannan kuma da mafarki an gane ko waɗannan abubuwa guda uku ma'ana idan kana azumi aka maka kaho to wannan kaho da aka maka bai karya maka azumi ba a magana wadda take mafi inganci hakanan amai sai ce wal hitilam hakanan mafarki ma'ana idan mutum ya yi mafarki mani ya fita daga jikinsa azuminsa yana nan ba abin da ya share shi illa kasancewar malam ya ce hadisin abu sa'id hadisi ne gairu mahafuz an gane ko don haka bai inganta ba kasancewar amai idan mutum a karan kanshi shi ya nemi yin aman ya yi aman to dole zai rama azumi don haka kenan hadisi ne wannan sha na cewa amai baya daga cikin abin da yake karya azumi shine malam yake cewa abdullahi ibn zaid ibn aslam da abdulaziz ibn muhammad da ma ba ba daga cikin marwaita sun rawaito wannan hadisi a matsayin hadisi ne mursal daga zaid ibn aslam amma a cikin riwayarsu ba su ambaci cewa daga abu sa'id kawai da suka zo kan zaid ibn aslam sai suka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko shine sai yake cewa abdurrahman ibn zaid ibn aslam yudha'afu fil hadith malamai suna raunana shi a wajen riwayar hadith shi wannan marwaci abdurrahman ibn zaid ibn aslam wannan shine illa na farko dangane da ingancin hadisin hadisi ne bai inganta ba sannan kasancewar kuma an rawaito ki an rawaito shi kenan mursalan wa mawsul wa mawsulan sannan illa ta uku kasancewar wannan lafazi da yace wal qaibu kenan lafazi ne wanda yake shaf shine sai yake cewa naji aba dawud ash-shizzi shine kenan sulaiman ibn ash'as as-sajifakani sahibu sunan al'imamu abu dawud yake cewa na tambayi malami na al'imamu ahmad ibn hanbal dangane da matsayin abdurrahman ibn zaid ibn aslam al'imamu ahmad sai ya ce akuhu abdullahi ibn zaid ya ce la ba asabihi dan uwan shi dai abdullahi ibn zaid ibn aslam ba shi da laifi a wajen riwayar hadisi kenan mafhumul mukhalafa shi abdurrahman in kenan akwai ta cewa akan shi sai yake cewa kuma na ji malami na al'imamu al-bukhari shine muhammad ibn ismail al-bukhari ya zukuru yana ambatawa daga malaminsa aliyu ibn abdullahi ibn al-madini malamin al'imamu al-bukhari ya ce abdullahi ibn zaid ibn aslam ya ce zika abdullahi dan zaid dan aslam wannan amintacce ne amma dan uwan shi abdurrahman ibn zaid ibn aslam ba'ifun ya ce yana da rauni ma'ana ba ifi don haka shi al'imamu bukari sai ke cewa wala arwi an hushaya shi abdurrahman ba na rawaito wani abu na hadisi daga wajensa ma'ana al'imamu bukari ya watsar da al'amarinsa don haka dai hadisin bai inganta ba amma kasancewar yin kaho daman baya cikin abin da yake karya azumi domin akwai hadisi sahihi wanda za mu iske shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da azumi kuma an masa kaho hakanan mafarki shi ma baya daga cikin abubuwan da suke karya azumi babu ma ja'a fi man istaqa'a amda wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da mutumin da ya nemi yin amai da gangam a karan kansa ne ya yi kokarin janyo amai kuma ya yi amai menene matsayin azuminsa قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال man zara'ahu laqai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi قال وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد لا أراه محفوظا قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأخبر بذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرأه لقيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمدا فليقضي وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق waccan kalima kenan la urahu mahfuza wato abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man zara'ahu alqai'u duk mutumin da amai ya rinjaye shi ma'ana ya zo masa kai tsaye ba tare da shiri ba falaisa alaihi gaba'u manzon Allah ya ce ba maganar ramuwar azumi a kan shi an gane ko ba maganar ramuwar azumi azuminsa kenan azumi ne ingantacce sai ce wa manistaqa a amdan amma duk wanda ya nemi yin amai da gangan manzon Allah ya ce falyaqdi iya abin da yake kan shi sai ya rama azumi kenan tunda ya ce falyaqdi sai ya rama azumi kenan ba maganar kafara kenan in ya janyo amai ya karya azumi azumi ɗaya zai rama in azumi biyu ne ya karya kenan azumi biyu zai rama amma ba maganar kafara a kansa kenan wannan ke nuna mana a shi shi amai ba za a ce ba mutlakan amai baya karya azumi kenan matsala ce wadda dole tana buƙatar bayani daki daki idan amai ya zo ma mutum ba tare da shiri ba ba shi ya nemi aman ba to babu komai akan shi azuminsa ingantacce ne amma a karan kanshi in yi shi ya nemi yin aman kuma ya yi aman kenan na kan shi ramuwar azumi idan ya nemi aman bai yi aman ba kenan ba komai a kan shi ba abin da ya shafi azuminsa don haka malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abu darda da sauban da fadala ibn ubaid allah yadda da su wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba shine malam yake cewa hadisin abu huraira hadisi ne kyaukyawa a takaice hadisi ne sahihi malam ya ce kuma hadisi ne gare garaba wadda take nasibiya la na'rifuhu min hadisi hisham an ibn sirin an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wa sallam illa min hadisi isa ibn yunus kenan a kewaya a kewaya yana tsayawa akan isa ibn yunus sannan kenan ya zo kan hisham ya zo kan ibn sirin sannan abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Muhammad ibn Ismail al-Bukhari yake cewa la urahu mahfuza yace bana zaton cewa wannan hadisi hadisi ne mahfuz an gane ko kenan Imam al-Bukhari ya yi hukunci bishiruz akan wannan hadisi hadisi shaz ko hadisi ne da'ifi a takaice dai hadisin hadisi ne ingantacce wanda ya nemi yin amai a karan kansa ya amai dole zai rama azumi wanda kwa amai ya zo masa ba tare da shiri ba ba ramuwar azumi a kansa azumi ne ingantacce malam ke cewa tabbas an rawaito wannan hadisi ba ta fuska ɗaya ba daga abu huraira daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wala ya siku isnadu ya ce amma danganansa bai inganta ba sai ya ce an rawaito daga abu darda daga sauban da fadala ibn ubaid lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amai manzon Allah sai ya ajiye azumi wa inna ma ma'ana haza malam ya ce ma'anar hadisin ma'ana manzon Allah ba a karan kanshi bai nemi yin amai amai ne ya zo masa to manzon Allah sai ya ajiye azumin shine suka ce ma'anar hadisin lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ya kasance yana azumi na nafila faqa'a manzon Allah sai ya yi amai faqa'ufa sai ya samu rauni wanda yake na jiki saboda amai yana ɗaya daga cikin abin da ke rauna da jiki fa afdara li zalika domin wannan rauni da manzon Allah ya samu sai ya ajiye azumi kenan ba yana nuna cewa ba kawai idan mutum yana azumi in amai ya zo masa shi kenan azumi ya ɓaci a iya shi ne mala ya ce haka za ruhu ya fi ba abin hadisi mufassara haka aka rawaito shi domin bayyana ma'anar ajiye azumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi iya abin da yasa ya ajiye azumi ba aman bane ya bata masa azumi a raunin jiki da ya samu kenan ya ga cewa ci gaba da azumin akwai wahala don haka sai ya ajiye azumi malam yace wal amalu inda ahlil ilmi aiki a wajen malamai ala hadisi abi huraira akan hadisin abu huraira suke daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace lalle mai azumi idan amai ya rinjaye shi fala qaba alaihi manzon Allah yace babu ramuwa akan shi wa idza taqa'a amdan falyafri amma idan ya nemi yin amai da gangan kuma yayi aman to dole zai rama azumi daya shine malam ya ce wa bihi ya ƙulu shafi'i al'imamu shafi'i akan wannan ya tafi da sufiyanu sauri da al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim wannan fada fada ce ta al'imamu malik allah ya ji kansa shi ma akan haka yake kamar yadda hadisi ne a cikin muwadda ta al'imamu malik wanda riwaya ta abdullahi dan umar shi ma akan haka ya tafi kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya fada dan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك